فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na tara ga watan zulƙaida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da 30 ga watan biyar shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba gabatar da karatu a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir da yake cikin wannan unguwa ta hausawa hausawar ɗan fulani a cikin birnin kano a cikin wannan littafi mai albarka littafin alhalal wal haram fil islam littafi ne wallafar dr yusuf karbawi rahimahullahu ta'ala bayan hutu na azumi da muka tafi Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara dawowarmu a yau kuma za mu tashi ne a kan darasi na ɗari daidai wato mun kwana a kan attaɓayyar attasha'um muna nan dai a cikin ainihin wato muna nan a cikin wato babi na hudu inda mala ya ce shi kuma wannan babin ya ƙunshi abubuwa da yawa ya ƙunshi halar da haram a rayuwar mu ta yau da kullun a abin da ya shafi aqida da sauransu to muna kan gaba ta farko al-mu'taqadat wat taqalid al-mu'taqadat wat taqalid to a cikin su a cikin wannan babi mun tattauna game da ainihin wato yanda musulunci yayi fada ko yayi yaki ko ya yaki camfe-camfe da labarai na ƙanzon kurege labarai irin na ƙarya kuma mun tattauna game da hukuncin gaskata boka cewa gaskata boka kafirci ne mun kuma tattauna akan wani nau'i na wato duba ko bugun ƙasa ko neman ainihin sa'a wato alistik sa'an bil azlam wato neman sa'a ta hanyar cibau shi ma wanda mun yi doguwar tattaunawa a kai sannan mun tattauna game da hukuncin rataye laya kambu da makamantansu to wannan shine kusan a kansa muka muka tafi hutu wanda yau kuma za mu tashi a kan gabar attaqayyur attasha'um wanda kuma shine darasi na ɗari daidai قال المؤلف رحمه الله تعالى التطير camfe-camfe ko camfi, attasha'umu ko attasha'umu wato shu'umci, attaɓayyuru camfi, attasha'umu ko attasha'umu shu'umci, duk kusan abu ɗaya ne. Attaɓayyur huwa attasha'um, attasha'um huwa attaɓayyur, shi yasa yace attaɓayyur attasha'um. ko ka ce shi'umci ko ka ce canfi wattatsayyiru awutta sha'umu bi ba'adul ashiya wato canfa wasu abubuwa ko shi'umtar da wasu abubuwa min al'amkinati na wurare wa azminatin da zamaninnuka ko wasu lokuta wa ashkhasin da kuma wasu ɗaiɗaikun mutane wa gairi zalika da wani haka minal auham na daga cikin camfe-camfe Allah ce rajar suquha wanda kasuwarsu yanzu tana ci suna daga cikin wato a canfa guri ko a canfa wani lokaci ko a canfa wasu mutane ko wani mutum to wannan ainihin wato al'amari na canfi a ce wannan gidan an riga an canfa shi in an shiga kaza ne yake faruwa ko kuma an canfa wani lokaci kamar yadda aka canfa watan safar a ce ba a yin aure a cikinsa ba a yin tariyar sabon gida a cikinsa ba a buɗe sabon kanti ko sabuwar plaza a cikin wannan wata na safar saboda wata ne wanda babu albarka a cikinsa kaga an shi'umtar da shi watan safar ɗin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai ya dinga faɗa har cewa wala safara babu wani canfi game da watan safar kaga wannan lokaci kenan wa ashkhasin da wasu mutane a ce ai wani mai kashin arziki ne ko mai kashin tsiya ne ko wance mai kashin da kuɗi sai ya tsiya ce ai ita ce mai kashin tsiya ce ko ainihin wato ainihin wato wane da ya yi hulɗa da wane ko ya yi mu'amala da wane a yi mu'amala sai ta zama to an gwada wannan ba ɗaya ba biyu duk wanda ya harka da shi to harka sai ta lalace to kaga an canfa wani mutum to wannan yana daga cikin al'auham allati rajat suquha wannan yana daga cikin irin canfa canfe wanda za ka ga burane da ƙauyuka maza da mata wayayyun mutane har da kidahumai duk za ka ga an fantsama cikin wannan ainihin wato muguwar ɗabi'a ta canfi wala ta zalo wato rajar tsufa wadda kasuwarta ba ta gushe wato kasuwarta tana ci ko kasuwarta ta ci a da wala ta zalo ra'ijatun ba ta gushe ba kuma kasuwar tana ci har yanzu inda kathirin minal jama'at a wajen da yawa cikin jama'a wal afrad da kuma da yawa cikin ɗaiɗaikun mutane wa qadiman قال قوم صالح له tun da daɗewa zamanin annabi salih alaihi salam mutanen annabi salihu suka ce da shi ta tsayyarna bika wa biman ma'aka mu fa gaskiya mun canfa ka da waɗanda suka yi imani tare da kai tun da ainihin ka zo shi kenan al'amari ya rikirkice zaman lafiya ya yi ƙaranci gaba ta shiga tsakaninmu ya zamto ba shiri tsakaninmu saboda ka zo mana da wani abu kai ka zo mana da wannan camfa da aka faɗayyar na bika gaskiya mu mun camfa ka wa bi mamma ba ka zo da alheri ba domin zuwanka da kanmu yana haɗe ma'ana kansu yana haɗe akan shirka akan bautar wani Allah sai annabi salihu ya zo musu sai wasu suka yi imani ba sa tare da haka a gida guda wannan ya yi imani wannan bai imani ba da haka an ja layi da kai ka kawo mana wannan tashe-tashen hankula kai ka kawo mana wannan bala'in kai ka kawo mana kaza kai ka kawo mana kaza da kai da mutanenka waɗanda suka yi imani da kai to kaga ashe canfi tsohuwar al'ada ce tsohuwar ɗabi'a ce maguzanci ne wanda ya daɗe domin ga mutanen annabi salihu sun canfa annabi salihu da waɗanda suka yi imani tare da shi suratul namli aya ta ainihin wato 47 wa qala fir'aunu wa qaumuhu fir'auna da mutanensa sun kasance idza asabatkum sayyi'atun idan wani mummunan abu ya same su idan wani bala'i ya murgino musu ko na ambaliyar ruwa ko na fari ko na talauci ko na rashin lafiya ya tsayyaru bi Musa sai su camfa annabi Musa wa man ma'ahu da waɗanda ke tare da shi su ce su suka jawo musu da wani bala'i ya same su na fari su ce kai ka jawo mana da kai da mutanenka zuwanka ba alheri ba ne domin daga zuwanka ga shi da ba ma fama da kaza yanzu muna fama da shi da ba mu san kaza ba yanzu ga shi mun san shi duk ta sanadiyar kai da mutanenka kaga anan ma sai suka canfa annabi Musa da mutanensa kaga wannan yana sake tabbatar maka da cewa canfi tsoho tsohuwar al'ada ce ta maguzawa ba sabuwa ba ce wannan ka koma cikin suratul a'raf aya ta 131 wa kathiran ma qala al-kuffaru dalluna da yawa kafirai batattu suna fada hina ma yanzilu bihim bala'ullah duk sa'anda duk lokacin da wani bala'i daga wajen Allah ya saukar musu lidu'atihim sai sukan fada ga masu kiransu zuwa ga addini masu da'awarsu wa rusulullahi ilaihim da jakadu ‘yan aiken Allah zuwa gare su, inna ta tsayyar na bikun gaskiya mu mun canfa ku. Wannan shi ne al'ada, kaga kenan al'ada ce ta maguzanci ba al'ada ce ta musulunci ba. A ce ga wata mata ta ƙi auruwa saboda an canfa ta, ga wani gida ya ƙi sayuwa saboda an canfa shi. ga wani abin hawa an rasa mai hawansa saboda an canfa shi wannan al'ada ce da bata dace da bata dace da musulmi ba ba daidai bane musulmi ya zamto ya kudurce wani abu zai iya cutar da shi ba Allah ba su zuwa ga du'at masu da'awa zuwa ga addini ainihin a cikin su wa rusulullahi ilaihim da manzannin Allah da ya aiko musu sai su ce inna tatayyarna bikum lalle haƙiƙa mu kan mun canfa ku suratu yasin aya ta 18 wa kana jawabu haula'il mursalin amma a koda yaushe amsar waɗannan manzanni da ake canfawa sukan ce wa mutanensu ɗa'irukum ma'akum canfin ku ya ƙare a kanku shine ɗa'irukum ma'akum inna ta tsayyar na bikum ƙalu wato ɗa'irukum ma'akum sai ce canfin ku can ya ƙare a kanku ku je can ku ita canfa-canfan ku ba ruwanmu ba mu ne masu saukar da bala'i ba ba mu bane masu saukar da jarabawa Allah maɗaukakin sarki shi ke saukar da ibtila'i shi ke saukar da jarabawa ba mu ba da haka laifin ba daga gare mu bane canfin ya ƙare a kanku shine ta tsairukum ma'akum suratu yasin aya ta goma sha tara ai sababu shu'umikum musahibun lakum ma'ana qa'irukum ma'akum dalilin wannan camfe-camfen naku da wannan shi'umcin musahibun lakum yana tare da ku in ma wani bala'i ne to yana tare da ku kuka jawo dalilin da yasa Allah ya sauka muku da bala'i saban Allah da kafurci da ƙaryata manzanni wannan shine shi'umin shine ya jawo muku abin da yake tare da ku haka abin da ya same ku na rashin jin daɗi da bala'i da musiba tare da ku yake kuka jawo kanku wa huwa kufurukum shine kafircinku wa inadukum da taurin kanku wa utuwikum da kuma ainihin wato girman kanku ala Allah ga Allah wa rusulihi da manzanninsa wannan shi ya jawo muku dukkan wani ku daina kama kaman ku ce mu ne zuwa mu mu alheri muka zo muku da shi mun zo ne dan idan kun amsa kiran Allah Allah ta'ala ya yi muku abin da ke damu amma zuwan mu ba zai zama kuma shine sanadiyar saukar bala'i da musiba ba a'a wannan bala'i da musiba duk da ta same ku wannan ku kuka jawo kanku saboda kafircin ku saboda taurin kanku saboda girman kanku ga Allah da manzanninsa wa kana li arabil jahiliyyati fil hab fi hadha al janibi sabhun tawilun larabawan jahiliya ta wannan ɓangare game da abin da ya shafi camfe-camfe da shi'umce-shi'umce to larabawan jahiliya sun kasance sabahun tsawilun suna da dogon tarihi akan haka da aka camfi tsohuwar al'ada ce ta maguzanci wa a tun shatta larabawan jahiliya tun da daɗewa sun kasance suna da wasu ƙudurce-ƙudurce mabambanta suna da wasu aƙidu daban-daban hatta ja al'islam ba su gushe ba suna cikin wannan hali na camfe-camfe na shirka na tsafi na siddabaru na rufa'ido har sai lokacin da musulunci ya zo ba abu ɗalahadi ya rushe wannan ɗabi'un marasa kyau wa raddahum ilan na hajji la'aƙali musulunci ya maida su zuwa ga tsari da kuma hanya irin ta hankali alƙawiyin madaidaicin hankali an fahimta a ce mutum ya shirya tafiya kuma tafiyan nan an yi sallama da iyali an haɗa jaka an yi komai wai kawai da ya fito waje kawai sai ya ga tsuntsu ya yi hannun hagu sai ce ya fasa tafiya da ya fito kawai ya ga mujiya ta ta sai ce ya fasa wannan tafiyar idan kai abokin harkarsa ne kun kulla zai siyan maka da wani gidansa ko wani fili ko za ku yi wata harka da ya fito za ku ya fara haɗuwa da wani kuturu to sai ce kai ya fasa sayan maka da wannan babu albarka a cikin wannan cinikin to kaga wannan abu ne wanda ya saba da hankali ya saba da tsari shi yasa sai musulunci ya rushe su ya kuma kawo wa mutane ya mayar da mutane kai zuwa ga tsari mai kyau wa nazzama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam at-tatayyura ma'a al-kahanati was-sihri fi silkin wahidin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana at-tatayyura camfi ma'a al-kahanati tare da bokanci wasihiri da tsafi fi silkin wahidin a hanya guda duk mazubinsu ɗaya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da camfi da bokanci da tsafi wannan duk ka ɗauke su duk abu ɗaya ne duk ya san ya su fi silkin wahidin a zuri guda duk a igiya ɗaya annabi ya zura su ma'ana ya musu hukunci iri ɗaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace laysa minna man tatayyara aw tuqayyira la aw takahana aw tukuhina la aw sahara aw suhira la annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai tare da ni baya cikin masoyana baya cikin ainihin mabiyana man tatayyara wanda yake canfi duk wanda ya canfi baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw tuqayyira lahu ko akai canfi aka camfa masa kuma ya yarda ba shi ya camfa ba wani ne ya camfa masa kuma ya yarda da camfin da aka yi masa autaka hana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba shi ba wanda yayi bokanci autukuhina lahu ko aka yi masa bokanci shi ba shi bane bokan amma yana ta'ammuli da bokai aw sahara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai tare da ni wanda yayi tsafi aw suhira lahu ko aka yi masa tsafi wannan hadithin hadithi ne wanda yake imam at-tabarani a cikin al-kabir ya ruwaito shi hadithi na 355 haka imam al-bazzar hadithi na 3578 haka al-hafiz al-haythami a cikin al-mijma' hadithi na 8480 yace rijaluhu rijalus sahih khala ishaq ibn ar-rabi' wa huwa thiqah ya ce marwaitan wannan hadithin marwaitan ainihin wato rijalu sahih marwaita ne na as-sahih wato bukhari khala ishaq ibn rabi in ka cire ishaq ibn rabi wa huwa thiqa ne da cewa thiqa ne mutumin kirki wa hassanahu al-munziri haka al-hafiz al-munziri ya hassana wannan hadithin fi targhib a cikin at-targhib wa tarhib a mujalla wato hadithi na 4606 haka as-siyuti a cikin as-saghir hadisi na 7680 wato babban malami albani a cikin gayatul maram ta'alikin wannan littafin al-halal wal haram shafi na 289 ya ruwaito wannan hadisi kuma ko ya kawo wannan hadisi kai wasu hahahu ya inganta shi fi sahiha a cikin silsilatul ahadithu sahiha hadisi mai lamba ta 2195 hadithi ne na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Imran bin Husayn annabi sallallahu alaihi wasallam yace baya tare da mu wanda yayi canfi ko aka yi masa canfi ko yayi bokanci ko aka yi masa bokanci ko yayi tsafi ko aka yi masa tsafi wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-iyafatu wa diyaratu wa darqu min al-jibti annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-iyafatu bugun ƙasa wa ɗiyaratu da camfi wa ɗark da buga tsakonkwani ko duwatsu minal jibuti yana daga cikin shirka ko bautar wani Allah al'iyafa bugun ƙasa mutum zai yi aure zai yi tafiya zai yi wani ciniki zai yi kasuwanci zai yi wata hulɗa kawai sai je sai a buga masa shin akwai sa'a ko babu akwai albarka ko babu akwai samu ko babu suna nan su ma a cikin wurare suna nan suna yi wa mutane bugun ƙasa to annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-iyafa al-iyafa shine al-khatt fi ramli zane a cikin ƙasa bugun ƙasa ke wa huwa darbun min at-takahhun min wato takahhuni nau'i ne na attakahun bokanci wani nau'i ne na bokanci shi kuma da ƙasa ake zazzanawa a gaya mutum cewa ya shiga gidan tara an fahimta da haka wannan al'amari in aka yi shi to za a koka la yazalu hatta al-yawm wannan bugun kasan bai gushe ba ana yin sa har a yau ka shiga wasu wuraren da zaka ji an ce wani malamin yana ba da taimako ko ana ta tururuwa wajensa wani za ka gan ka je irin wannan harka yake bugun kasa ne an bugun kasa ne kuma kamar yadda na sha faɗa ka san kalmar malam tana shan wahala a ƙasar Hausa an gane ko yawa malami mai ba da karatu a zaure sunansa malam malamin makaranta allo sunansa malam malamin makaranta sunansa malam wanda ba a san shi wawa sunansa malam to haka boka shi ma sunansa malam dan bugun ƙasa shi ma sunansa malam eh ai akwai wani malami a guri kaza sai ka dinga shi ma sunansa malam wannan shi ne al'iyafa at-tarqu shi kuma ad-darbu bil hasa wato shi kuma bugu ne da duwatsu sakon kwani ne ake ɗebo wasu kuma da su ake yin duban sai ga kamar dara sai a zuba wasu nan a sa wani nan a sa wani nan da haka za a yi duban kamar har yadda kaga ana dara haka su kuma ake yin abar to da wannan shi kuma sai a gaya wa mutum cewa abin da ya zo yi ko abin da yake so ya yi ya yi ko kar ya yi sai a yi masa wannan wa huwa nau'un min at-takahhun aidan wannan shi ma wani samfuri ne na bokanci har wa yau to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hada su su uku yace al-iyafatu bugun kasa wa diyaratu kaga sai aka sa a diyaratu champi wa darqu da bugun tsakon kwani min al-jibti al-jibti ma ubida min dunillah yana daga cikin bautar wani Allah wannan hadisin Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin musnad ɗinsa hadisi na 20,000 da uku ya ce amma isnaduhu da'ifun wanda suka yi wato suka yi takarijin wannan hadisin suka ce isnadin wannan hadisin yana da rauni wa abu dawud fitib imam abu dawud ya ruwaito wannan hadisin a cikin atibbu hadisi na 3,907 imam an-nasai a cikin al-kubra hadisi na dubu ɗaya wato dubu goma sha ɗaya da ɗari da takwas a cikin at-tafsir sannan hassanahu nawawi fi riyadu salihin sai dai imamu nawawi ya ce wannan hadithin hassan ne a cikin riyadu salihin hadithi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari shida da saba'in da tara sannan asiyuɗi shi ma ya inganta shi a cikin asagir wato abunan jami'u sagir hadithi mai lamba ta dubu biyar da ɗari bakwai da arba'in da ɗaya sannan babban malamin hadisi Sheikh Nasiruddin Albani ya raunana wannan hadisin a cikin Gayatul Maram shafi na 301 an Qabisatu bin an Qabisatu bin Mukhariq hadisi ne wanda aka ruwaito shi daga Qabisa bin Mukhariq amma hadisi ne mai rauni inna hadha tatayyura mala yace lalle wannan camfin amrun qa'imun ala ghairi asasin min al-ilm al'amari ne wanda an ka kalle shi da kyau da idan basira ya akan wani yake gina shi ba ana gina shi ne akan tubali na jahilci inna hada tatayyura amrun qa'imun ala ghairi asasi min al-ilm ba gina shi ba akan wani asasi na ilimi aw al sahih ba kuma gina shi akan abin da ke faruwa na yau da kullun na gaskiya ba ba gina shi akan haka ba inna ma huwan siyaqun wara'a abab wato wannan kawai insiyaq wara abdaf wato wannan wata ɗabi'a ce da al'ada da take biyo bayan raunin hankali da tunani idan mutum yana da raunin hankali da raunin tunani to shine za ga ya fada cikin wannan layin na camfi wa tasdiqun lil waham da kuma gaskata abin da yake ba gaskiya ba wa illa in ba haka ba fa ma ma'ana an yusaddiqa insanun aqil in ba haka ba menene zai sa mutum mai hankali ya gaskata annan nahasa camfi fi shaksin mu'ayyan wato ya gaskata cewa camfi da ake jingina shi zuwa ga wani abin ayyanawa wani mutum a ce wane ai ba alheri cikin rayuwa da shi wane in ka zauna da shi bala'i da talauci sai ya same ka wane in ka zauna da shi ba za ka daɗe ba sai wani bala'i ya murgino maka ko wannan matar mai kashin mai kashin tsiya ce wajen mutum nawa ne suka aure ta suna da rufin asiri da sun tsiya ce ina mutum mai hankali zai jingina wato albarka ko ɗaukaka samu ko rashi zuwa ga wani mutum au makanin mu'ayyan ko kuma wani guri abin ayyanawa a ce ai guri kaza ba albarka a cikin a ce ai sautin tsuntsu kaza in ka ji ba alheri au harakata ainin ko kuma motsawar farin ido farin ƙwayar ido a ce in kaga ido ya juya wajen farin nan to babu alheri fi shaksin mu'ayyan game da wani mutum abin ayyanawa to a ce farin idon wane ba na alheri ba au makanin mu'ayyan a mun dawo bai ko au harakati ainin ko motsawar ido au isbi'in ko motsawar ɗan yatsa au sama'i kalimatin ko sauraro ko jin wata kalma a jingina wato alkhairi ko akasin alkhairi da wannan wannan shine canfi misali kana fitowa sai kawai kana fitowa kofar gida aka ce matsayaci ba da kai ake ba wannan kalmar sai ta bata wa mutum rai yana fitowa farkon abin da ya ji kenan ya ma fasa yin tafiya me yasa ya alaji mun sallama kuma ka dawo ai ba alheri ba sa'a kamar ya ba sa ina fita wani mutum kawai da ya ce matsiyaci da kai yake a kawai dai kalmar da na fara ji kenan malami na ya ga mun kaje irin wannan ba alheri can fiken kaga kalma ce kawai ta sa shi ya rushe tafiya ya rushe mu'amala ya fasa zartar da abin da ya zaki wato zai yi wa idza kana fi tab'i al-insani shay'un min ad-da'f idan ya kasance a ɗabi'ar mutum akwai wani nau'i na rauni yusawwinu lil insan wanda wannan raunin shi ke riya wa mutum an yi ta sha'aman min ba'adil ashiya ya dinga camfa wasu abubuwa li asbabin khasa saboda wasu dalilai nasa na daban fa inna alaihi to wajibi ne ga mutumin da yake da irin wannan raunin zuciyar yanzu nan sai camfi ya ɗebe su sai ya camfa guri ko ya camfa wani mutum ko ya camfa lokaci yanzu nan yana da raunin imani da yanzu nan kawai canfi sai ya suranta wa kansa wani abu zai faru in yayi kaza kaza in haka to fa inna alayhi Allah yastaslima li hadha dha'f wajibi ne a kansa kada ya saranda ya miƙa wuya ga wannan raunin nasa ba wa yatamada fihi kuma ya dinga zarcewa a cikin wannan raunin nasa wa khususan musamman ma idza wasala ila marhalati al-amal wa tanfiz musamman in ya kai matakin aiki da zartawa ya riga ya kai matakin da aiwatar da abun kawai zai fara yi sai wannan camfin ya faɗo masa to kada ya fasa at-tanfiz ya riga ya zartar ko ya riga ya sa hannu a je a yi amma sai kawai saboda wannan raunin sai wannan camfin sai ya faɗo masa sai ya ce a fasa to shine malam yake cewa wajibi ne kada mutum ya sallama wa irin wannan raunin ya kuma zarce a cikinsa musamman ma a lokacin da ya kai marhalar da ga aikin zai fara yin wannan aikin ko kuma ya riga ya zartar da hukuncin zai yi wannan abin wa qadru ya fi zalika hadithun da'ifun an ruwaito wani hadisi mai rauni akan haka aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce talafatul la yuslimu minhunna ahadun abu uku babu wanda zai kubuta da su abu uku babu wanda zai iya kubutar da kansa ya zama furi daga waɗannan abubuwan guda uku azzannu zato zato wa tiyaratu da canfi wal hasadu da hasada wayannan abubuwan zai matukar wahala mutum ya kubuta daga gare su sai kaga wani lokaci igiyar zato tana ɗibanka wani lokaci sai ma kai kanka sai ka dinga ganin kana kana yarda da canfi ko kuma kana canfa wasu abubuwa yanzu kuma za ka kama gida haya kana zuwa aka ce to ala gafata malam har ka biya kuɗi sai wani ya same ka ya ce to in ka shiga kai ne na goma sha biyu duk wanda ya shiga baya wata ɗaya yake mutuwa to in dai ba sunna ta ratsa ka ba ina ganin duk yadda za ka kirkiri wani tawili sai ka kirkira ko kaga mutum shine na dozin kenan ina kyautar zato ina ganin wato waɗanda za su karɓe kuɗaɗen su ce sun fasa su suka fi yawa jam'iyyar waɗanda ba su shiga wannan gidan ba su suka fi yawa shi sa aka ce abu uku babu wanda zai iya kubuta daga cikinsu akwai zato akwai canfi sannan na ukun su akwai mai wal hasadu da hasada hasada ya wani wayan nan tawa eh wallahi kai amma ta yi kyau wallahi sai dai kawai dan wannan abin shine illata wai dai sai an kushe ko kuma kai amma fa wannan an ce fa in ta faɗi shikenan to ma'ana wayannan cututtuka guda uku zai wahala mutum ya iya kubuta daga gare su duk da cewa hadisin dai yana da rauni fa idza zananta to me maganin su fa idza zananta na farko sai aka koma na farko idan zato ya ɗebe ka kai zato falatu haƙƙiƙ karka gaskata kawai da ka ji zato wani ina tsammani ina zaton kaza to kawai a tafi a zaton karka gaskata amma inda illa take shine sai mutum ya gina hukunci akan zato kuma ya yadda kai ka ce kamar yaƙini ne ko ba yaƙini bane zato ne to daga ciki idan ka kamu da cutar zato to maganin wannan zaton karka fada falatu haƙƙi karka gaskata shi wane ka ce wane kaza ka ce zato ne gaskiya ban tabbatar ba zato ne an gane ko na farko kenan wa idza tabayyarta to sai na biyu idan kai can fifa fala tarji kar ka fasa abin da zaka yi to shine ka karyata canfa tafiya ce ka fito sai kuma ka canfa ba alheri to kar ka fasa tafi da ka ji cewa in koma akwai yiwuwar hanya da matsala jikina ya bani wani jikin jikinka wani ba ka zai yi a kan wata wala kawai ka tafi ka za ka tafi kawai in ka san babu samu a gurin ne kawai ka ce ba samu ko ka fito ka haɗu da kuturu ko ka haɗu da wane ne ko ka haɗu da wani gurgu ko ka ji wata kalma ko ka ga wani tsuntsu ya yi gabas ko ya yi hagu ko ya duk ba ruwanka da wani daga ciki wato da zarar kana fitowa kaga tsuntsu ya yi hagu kace ka koma to canfi ne wannan na cewa ba sa'a tunda kaga tsuntsu ya yi hagu canfi ne kuma ka gaskata wannan canfin da ka fada ciki tunda ka yi aniya abinda Allah ta'ala ya shirye yi maka na alheri ba zai fasa ba kuma abinda Allah ya shirye yi maka na jarabawa ba zai janye ba kawai ka tafi kullun yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun kawai tawakkali yake so ka tafi kawai amma canfin maganinsa shine falatar je abinda ka yi niyayi yarinyar nan da za ka aura sai kuma aka canfa ta ko kai ka canfa ta to kanka fasa ka aure ta a haka shine yake nuna ka karyata wannan canfin wa idza hasatta idan hasada ta ɗebe ka fa falatar ji karka yi zalunci galibi in hasada ta kama mutum game da wani kuma aka tambaye shi game da wani nan zalunci zai ba zai faɗi gaskiya ba in ma ya tashi faɗar gaskiya sai ya yi ƙarin gishiri to hassada idan ta kama mutum kada ya zalunci dan baka san mutum ko kana yi masa hassada wannan baya sa a tambaye ka game da shi kai zalunci to wayannan abubuwan guda uku in ma sun kama mutum to ga yanda ga way out an baka in canfi ne kar ka fasa tafi kawai idan hassada ce kar ka shiga gonar wanda kake wa hassada kar ka shiga ka wuce iyaka a kansa kar ka yi zalunci ina fata an gane to wannan shine idan kuma zato ne karka gaskata wannan hadithin Imam Tabarani ya fitar da shi a cikin Al-Kabir hadithi mai lamba ta 3227 Imam Al-Baihaqi a cikin Sha'abul Iman ya kawo shi shima hadithi na 1173 haka Ibn Abi Asim a cikin Al-Ahad wal Mathani hadithi mai lamba ta 1000 كتب النعمان ibn hajar al-asqalani a cikin al-fatih a cikin fatahul bari mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da sha uku ya ce haza mursalun wannan hadisi ne mursal au mu'dal ko hadisi ne mu'dal duk illoli ne a cikin sanadin hadisi kowanne in ya zo a cikin sanadin hadisi ba a karɓa hadisi ko irsali ko i'idali wa da'afahu al-haythami sannan al-haythami ya raunana wannan hadisin a cikin mijma'iz zawaid hadithi mai lamba ta dubu ainihin wato dubu a goma sha uku da arba'in da ko dubu ɗaya da ɗari uku kai da arba'in da da arba'in da bakwai haka asiyodi a cikin asagir ya ruwaito shi hadithi na dubu uku da ɗari hudu da sittin da biyar da kuma hadithi na dubu uku da ɗari hudu da sittin da shida a sheik albani ya kawo shi a cikin gayatul maram shafi na ɗari uku da biyu sai malam yake cewa walau sahha sahha alhadith takunu hadhihi al-umur ath-thalatha mujarradu khawatir wa ahadith an-nafs wa ahadith nafsin inda wannan hadisi ya inganta to sai zama waɗannan al'amura guda uku da zato da canfi da hasada mujarradu khawatir kawai tunani ne irin na kwakwalwa ba gaskiya ba ne wa haditha nafsin da wato da zance ne irin na zuciya wanda ba gaskiya ba ne la athara laha ba su da wani tasiri fi sulukil amali wajen hanyar mutum da ya kama yi ta yin wani aiki ba su da wani tasiri na su jawo tsiya ko su jawo rashin alkhairi ko rashin albarka walaƙada afa Allahu anha amma Allah ta'ala ya yi afuwa ainihin game da ainihin wato su wannan hadithin yana da rauni sosai an ibn mas'ud na radiyallahu an annan nabi sallallahu alaihi wasallam qan annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-tatayyuru shirkun at-tatayyuru shirkun at-tatayyuru shirkun annabi sallallahu alaihi wasallam yace canfi shirka ce canfi shirka ne canfi shirka ne قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود yace wa ma minna illa babu wani daga cikin mu face wannan camfin fa yana kawo masa hari ma'ana yana yin camfi walakin yuzhibahu Allah bitawakkul sai dai Allah yana tafiyar mana da shi da ta hanyar tawakkali amma ko kai ibn Abdullahi dan Mas'ud yace ba wani daga cikin mu face shi ma irin wannan yanayin na camfi yakan zo masa sai dai Allah yana tafiyar mana da shi daga cikin zuciyar mu ta hanyar tawakkali da mun yi tawakkali ga Allah shikenan sai kuma maganar ainihin wato canfi ta riga ta tafi ya ni ibn mas'ud abinda ibn mas'ud yake nufi ma minna ahadu babu ɗaya daga cikin mu illa wa qad waqa'a fi qalbi shay'un min zalika face ana samun wani abu na canfi yana ɗarsuwa a cikin zuciyarsa walakin Allah yuzhibu zalika an qalbi man yatawakkal ala Allah sai dai Allah ta'ala yakan tafiyar da wannan canfi ɗin daga zuciyar wanda ya dogara ga Allah wala yathbutu ala zalika al-khadir sannan baya tabbata akan irin wannan tunanin kaga mutum ya sauka daga kan wannan tunanin ya kuma tafi ya ci gaba da abinda yayi niyyar yi ba zai fasa ba wannan hadisin Imam Ahmad 3680 da a cikin asiyar wato hadithi na 1614 yace hadithi ne hasanun sahihun haka imam abu daud hadithi na 3910 al-lafzu lahu wannan lafazin nasa ne haka ibn majah hadithi na 3538 kilahuma fi tib disruwaito shi a cikin kitabu tib wa sahahu al-albani fi gaitul maram wannan hadithin ya inganta imam wato nasiruddin al-albani ya inganta wannan hadithin a cikin littafin sa gaitul maram shafi na 303 muna da sauran lokaci harbun ala taqalidil jahiliya to magana canfi a mun gama da haka canfi yana daga cikin abin da yake cikin al'adun jahiliya musulunci kuma ya rushe shi sai dai akwai wani abu kuma alfa'alu annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya ce yana son alfa'alu wato shi kuma canfi ne amma ta hanya mai kyau ta ɗaya ɓangaren to shi kuma wannan ana son sa misali kana fitowa sai ka haɗu da wani kyakkyawan mutum ya yi kyakkyawar shiga ka ce masha Allah wannan shiga wannan mutum da na gani kyakkyawa da kyakkyawar shiga insha Allah wannan fitowar da na yi akwai nasara a cikinta wannan kyakkyawan fata ne ko da ka ji wata kalma mai daɗi kana fitowa sai ka ji an ce Allah ya kiyaye hanya Allah ya bada sa'a ba da kai yake ba sai ka ce amin amin sai ka ji kamar da kai yake wannan alfa'alu sai ka fassara wannan kalmar da ka ji a kanka kana fitowa ka ji ana sa'idu ba da kai yake ba kai ba sunan ka sa'idu ba amma sa'idu mai arziki ke sai ka ce masha Allah masha Allah sai ka ji dadin wannan fitowar me yasa kana fitowa kafarka kana sako ta kofar gida sai ka ji an ce sa'idu ba da kai yake wa su sunan ka sa'idu ba amma ma'anar kalmar ka kalla kawai sai ka fassara ta da wannan fitowar taka da inda ka nufa an gane ko ko kana fitowa ka ji an ce nasiru a akwai nasara kenan insha Allah eh akwai nasara me yasa kace akwai nasara baka ji ina fitowa ba kawai naji wani kalmar nasara ta fito ba fa da kai yake ba shine alfa'alu to wannan in kai wannan ba shi da matsala wancan na kishiyar wannan na wato ka canfa abu marar kyau to wannan shine wanda kaga wani abu ka canfa da cewa wannan abun ba alheri ba kaza ba kaza wannan shine at-tatayyur amma alfa'alu annabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu alfa'alu wato shi alfa'alu kyakkyawan fata wato kamar yadda bahaushe ya ce fata na gari lamiri haka ne fata na gari lamiri to saboda haka wannan fatan da kaji sakamakon wani lamiri da kaji wannan shi ake kira da me alfa'alu to annabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu alfa'alu ma'ana alfa'alu yana burge shi ya fito za shi jihadi kawai sai ji ana kalmar nasara sai ya fassara wannan fitowa zuwa jihadi da za su yi da cewa za a yi nasara saboda kalmar da ya fito bayan an fito za a fita bayan gari a tafi yaƙi kawai sai ya ji kalmar nasara kuma ba da su ake ba da wani can ne yake magana sai ya fassara wannan kalmar da cewa wannan nasarar da suka ji ta insha Allah ita ce take tare da su a wannan yaƙin har su je su dawo wannan kaga yi ujibuhul fa'alu kenan ina fata an gane harbun ala taqalidil jahiliya sai kuma yaƙi akan al'adun jahiliya yanda musulunci ya zare kan sakali wajen yaƙar al'adun jahiliya wa kama shannal islamu humlatihi kamar yanda musulunci ya gabatar da hare-harensa alamu utaqadatil jahiliya akan ƙudurce-ƙudurce da aƙidu irin na jahiliya wa auhamiha da kuma camfa-camfa irin na jahiliya limalaha me yasa musulunci ya ƙaddamar da hare-hare ya zare kan sakali wajen yaƙar al-mu'taqadatul jahiliya aƙidu da ƙudurce-ƙudurce irin na jahiliya wa auhamiha da camfa-camfan su limalaha min khatirin saboda irin haɗarin da irin waɗannan aƙidu suke da shi da wannan camfa-camfa suke da shi alal aqali da hankali wal khuluqi da kuma dabi'u was suluki da kuma suluki shanna gharati musulunci ya gabatar da harahare mithlaha kwatankwacin waccan wato kwatankwacin wayancan haraharan ala taqalidil jahiliya akan wato taqalid wato irin na jahiliya mutum ya yi ta ƙalilanci ya dinga koyi da wasu ɗabi'u irin na jahiliya allati kanat taqumu ala al-asabiyya irin al'adun da ka kalle su gabaki ɗayansu sun ginu ne ala al-asabiyya akan ƙabilanci da san ɓangare da san ƙabila da san unguwa da san yanki wal kibriya sun ginu ne akan girman kai wal fakhar da cika baki wa tamjidil kabila da kamba makabila ka koma mutanen jahiliya wannan shine al'adarsu al'adu ne irin na jahiliya an gane ko kabilanci girman kai hankama da cika baki wa tamjidil kabila da kuma kamba makabila wannan yana daga cikin jahiliya domin la asabiyyata fil islam babu kabilanci a musulunci babu babu kabilanci a musulunci wa kana awwalu ma sana'ahu al-islam fi dhalika farkon abinda musulunci ya fara yi game da kabilanci an ahala turaba ala al-asabiyya kasa yasa ya turbude kabilanci bi kulli suwariha da dukkan wani irin nau'i nata kowane irin nau'i na kabilanci musulunci yana fara zuwa sai tattara kabilanci ya sa a cikin rami sai ya watsa ƙasa ya bure ya binne bilal baki ne ɗan ethiopia suhaib arrumi salman alfarisi haka duk aka dinga haɗuwa wayannan daga makka wayannan daga madina wayannan daga kaza wayannan daga kaza ba bambanci inna akramakum indallahi atqakum ba bambanci tsakanin farar fata da bakar fata balarabe da wanda ba balarabe ba sai da tsoron Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam abinda musulunci ya introduce ke ba ruwan Allah da ala da kabila da ka fito ba ruwan Allah da wannan ina aka haife ka ba ruwan Allah daga inda aka haife ka ko a cikin ɗakin Ka'aba aka haife ka in baka yi abin da Allah yake so ba ruwan Allah ne inda aka haife ka ko daga wace kabila ko zuwa ga wace kabila kake dangantuwa babu wata ɗaukaka da zaka samu in baka ba Allah ba wannan ita ce ka'ida kawai da haka la asabiyati fil islam kar ka dinga ganin kaman kai ka fito daga wata tsarkakakkiyar kabila wani shi kuma ya fito daga wata kabila da zaka dinga aibata shi ko ka dinga ganin wani kabila kaza ne wani kabila kaza ne kai kabila ka wata wani tsarkakakke ne kai babu asabiya a cikin musulunci da an shigo da'irar musulunci ba za ka ji ana wani da yarabe ne wani inyamuri ne wani bafulatani ne wani alan gumro ne wani bahaushe ne wani abu ka ji wannan musulunci ya hada kawai sai dai ka ji kowa dan uwa musulmi kawai shike yata fil islam farkon abin da musulunci ya fara yi kenan sai ya turbude wannan kabilanci saboda ya zo ya tarar da mutanen jahiliya akwai kabilanci akwai kabilanci wa harrama alal muslimina an yuhyu ayyana za'atin min za'atiha sannan musulunci ya haramta wa musulmi da siraya kowane nau'i cikin nau'o'in kabilanci har bayan musulunci ya binne kabilanci an yi jana'izarsa kuma wani musulmi daga baya ya zo ya farfado da wannan muguwar al'ada ta kabilanci musulunci ya haramta ka karanta tarihi zaka ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga nuna bacin ransa da fushinsa ga wasu sahabbai da suka nemi su dinga bujiro da irin wannan cewa wani ai dan kabila kaza ne wani baka fata ne wani kaza ne da aka tunda an rufe wannan to an rufe shi kawai an ja layi yanzu kawai shi kenan ci gaba kai musulmi ne shi musulmi ne daga Najeriya kake ko daga Niger kake ko daga ina wannan ba shi bane ma'auni ma'aunin kawai kai musulmi ne kuma daga cikin illar da dama turawa da suka zo suka yi mana ya da wannan rarraba mu din a rarraba mu wancan kasar Nijar ce wannan kasar kaza ne wannan kasa kaza ce wannan kasa kaza ce duk ku musulmi ne amma kana jin kuma daga cikin illar da wannan yake haifarwa yanzu abin da ke faruwa a wata kasar ta musulmi kana jin ai ba kasar ku bace irin pen da ya kamata ka ji da raɗaɗi na ana yin wani abu kamar abin da yake faruwa a Sudan ba ka ji me yasa saboda ana magana ka ce Sudan mai imani imani shine wanda zai ce Allah ya ba su zaman lafiya ya musu addu'a amma wani harkarsa kawai yake tai me yake faruwa a Sudan ne wai kullum sai inji ana ta damu mutane a rediyo wai me a Sudan din ne faruwan sa saboda an ci can Sudan ne kai kuma Najeriya to a Najeriya ma sai aka kyale aka kyale mu misali mu nan arewa can kudu mu a sai kuma aka sake zuwa aka rarraba mu na farko sai aka mana kudu da arewa da haka ko musulmi ne mutum inda kudu yake sai a dinga dan kudu gashi fa musulmi ne fa kila ma kai da kake nan ya fi ka riko da musulunci amma matsalar da ya samu kawai dan kudu sai aka yi mana wannan to a arewa ma sai aka yi mana jaha jaha in abu ya faru aka bugo mun ji kaman a Najeriya wani abu sai ka ce ba jihar mu bane jaha kaza ne kana da dan uwa a jihar ta kuma sai aka yi muku local government local government dan ka zauna lafiya da haka ko a kanan an kana Kano an aka bugo an ce an ce ana dan hatsaniya a Kano sai ka ce a ai a can wajen wajen wajen local government kaza ne ba wajen mu bane a local government din ma an kyale ku aka zo aka aka yi muku ward ward ko ga unguwa unguwa da haka duk abin da ya faru sai ka dinga ana ta nesanta ka da ka dinga jin abu ya shafe ka in ya shafi dan uwanka musulmi yana daga cikin wannan shi sa musulunci da ya zo ya rufe wannan babu ya rufe wannan babu kaga sahabi yana jin sahabi dan uwansa a jikinsa in wani abu ya samu dan uwansa sahabi yana ji shi ya samu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce almumin lilmumin kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da haka musulunci yazo dan ya rushe mana wannan dabi'ar yace ai mumini in ya hadu da dan uwansa mumini kamar gini wannan yana karfafa wancan wannan yanzu ta inda za ka gane cewa akwai haɗin kai irin wanda ake so mu samu mu musulmi kar mu rarraba hatta a cikin gini gini ma fa ya samu ya samu haɗin kai fa yanzu ina tabbatar ma masallacin nan ba dan katango ginin nan sun ya bada haɗin kai ba da bai zama masallaci ba kuma yanzu a baka abun buge gini a ce ka rushe wancan wancan bangon ina tabbatar ma duk bangwayen nan ka je ka kalle sai kaga suna hawaye sai kaga sun tsatsaye kuma lokacin da kake dukan wannan je ka kasa kunne a jikin wancan zaka dinga jin yana kuka kuka yake ana tawa ma dan uwa gini ma ya san yan uwantaka banda kai ya shiddu ba'dahu ba'da a wani hadisin yace kal jasadul wahid musulmi ko mumini game da dan uwansa mumini kamar jiki ɗaya ne idan shaka minhu udhun tada'a sa'irul jasad bis-sahri wal humma da wata gaba ta kamu da rashin lafiya duk jiki sai ya dauka haka musulmi suke amma an ce tun da dama tun a karin magana ka an ce in gemun dan uwanka ya kama da wuta shafawa naka ruwa kaga ba ka kai masa gudunmawa ba kaga in ka jike naka ko gobara ta zo ba za ta tasiri ba kai akan ka kenan kaga duk wayannan abubuwa ne wayanda musulunci ya abin da su insha Allah sai mu tsaya akan wa a'lana annabi sallallahu alaihi wasallam ko aw yad'u ilaiha ko ya kira ya kira zuwa ga raya wannan ɗabi'a ta ainihin kabilanci to sai mu tashi wa a'lana annabi sallallahu alaihi wasallam bara'atan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na'am to wata baiwa Allah ta rubuta takarda ba da ita da alaka da karatunmu amma ya salamu